أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعافية المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناكر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى آله سيدنا أبا بكر يكون الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة البادية ذلك للولاية أو كما أصحاب رسول الله المحاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن أم المكتوم وحسين محمد شيخنا أحمد بن محمد الأسجاني على سبيل السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج والأولاد الأولاد فريد الدهري على الإطلاق حتى الأثمانية ويزياد على الرأي الناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعل وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا رسول الله آه يوم شاشرة شابه يوم شابه إيجا وتعالى تقص dubu biyu da sha takwas miladiya ta na isa alaihi salatu wasalam za mu ci gaba da karanta izziya al-muqaddama fil izziya insha Allah kuma za mu ci gaba da zamu da yake magana akan sadakat al-fitr zakat ta kai kira bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ذات الخاتم وعلى آله حق الدين العظيم قال الشيخ رحمه الله فصل صدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين والآخر تجب الطلوع بدء يوم العيد وفائدة العلاج تظهر في من مات أو ولد أو أسلم أو نحو ذلك ويجوز إخراجها قبل يومين يومه باليومين باليومين والثلاثة ولا تسقط بمضي ثمنها ولا تدفع إلا لفقير أو مسلم وهي شرعة من نظام جهود أهل البلد على مسلم الفرد المكلف المسر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقرابة كالأولاد وبالذكر حسنا كالعبيد ولغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مالية وقولنا على المسلم إلى آخره إرادة من الكامل والفقير والمؤثر فإنها لا تدل عليه والمؤثر هو الذي لا يكون له عن قوت يومه ساعة ولا يجد من يسلفه إياه
فصل تكليف صدقة الفطر واجبة صدقة صلاة الفطر أجل وتر رمضان وتر رمضان واجبة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya sallanta ta tajibu ga wani layatin inda idin fitar ala ahadi kaulaini ya wajaba bi awwali lailatin idil fitr farkon daren idil fitr ta wajaba ala ahadi kaulaini ɗaya daga cikin zantuka guda biyu annashahurai mabayyana wal akharu ɗayan kuma تجيب كاوة وجدته الحجاج يهودهم الفجتين يوم العيد رانا عيد وقاعدة الهلال قائلا من الخلافة إيوا تظهر تظهر في من مات tana bayyana da mun mata ga mutumin da ya mutu ma'ana ranar ana gobe shin gobe gobe idi yau da daddare mutum ya rasu to inda da daddare yau mutum ya rasu zai fitar da zai ta wajaba tun da daddare ta riga ta zama wajiba a kan mutum aka ce a'a sai a cikin ranar idin ya fito a cikin ranar idin da ya halatta aka ce eh wannan shi ne dalili wannan saɓani a auwuri da au aslam au na hau zalika ko mutum ya musulunta a dare biyu ko kuma a bayan alfijir ya keto alfijir ya keto da mutum sai Allah ya karɓi ransa za a yi masa zaton da gari ranar idi kafin a yi masallaci kenan dare ne gari ya waye in dai gari ya waye ke suna ta a sa dauke shi ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ke amma wannan shi ne alkawa wanda gari ya waye ko aka haifi yaro a rana bayan hudowar bayan hudowar ki aka haifi yaro a gari gari yana waye yana waye wa kafin a ciki ki aka haifi yaro tana kaza ko mutum ya musulunta a wannan lokacin shi ma yana kare an gane ko Allah ya gani da ko ba cin wani abu cikin haka mai yake da isra'ila qabla yawm al-eid yawmayn ya halatta a ce yawm al-eid ranar eid yawmayn da kwanakin guda biyu ma'ana ana cewa jibi za a yi sallah to yau za ka iya cire da kanka kadai gobe ma za ka iya cirewa da za ka iya cirewa wata latin da kwana uku ana zata za a yi wala ta kudu zimubi wato ko da lokaci ya wuce ba ta wucewa ba ta wucewa akan mutum zamanin ta yana yana nan matsuwan ba a bayar ba wala ta duka ila lika irin ba a bayarwa tsewa kurin ta musulmin musulmi ba ba wa ba wa ta wani sa'un sa'i guda ne abin da ake nufi da sa'i yin galibi ko ta ahalin balad gwargwadon irin abin da mutanen garin suke ci yin galibi ko ta ahalin balad ke gwargwadon irin abin da mutanen garin suke ci nan garin an ci shinkafa ko yawa to ana son shinkafa amma ba dole ba ne in bai samu ba sai a ci masara domin da masara da shinkafa ana ganin suna tsaya a garin eh suna tsaya ba akwai gurin da ka je kuma ka samu garin jini su da ci akwai gurin da ka je ka samu kuma alkama ne da ba amfani da shi saboda haka ba ɗaya da irin abinci ɗaya saboda gudun kar ya zama kallar kalan nan saboda mutane daban-daban ne an gane ko المكلفين يزوى بالد مؤثر مرش على نفسه أكل كنسا ومن ومن ومن تلزمه نفقته da wanda kuma ya lizinta ka ce da shi ne musulmin daga cikin musulmai ta tsadar bilkararati musamman a ce ɗan uwantaka kal auladi kamar yayaye wabin rikki da bauta kal abibi kamar bayi wata da ya yi ba da wasu su ta ɗauke kamar mata wa adiniya da wani take mata hidima wa in kayan da ni ya ko da matar miliyoniya ce a cikin yana kan miji cire mata wa in kayan da ni ya tafi wa kawai na alal muslim da muka faɗa a kan musulmai ila ikira ga mutane shi ne da ka'irewa da karkabawa wanda ba musulmi don kuma karkabawa ba ba والمغسل والمغسل كما كرك بقى ماشي فإنها فإنها لا تجب عليه فتوجب نعم والمغسل من الشكوك فإنها لا تجب عليه فتوجب على جميع بقى والمؤثر هو الذي لا لا يحدد له عن كوتيره shi ne mutumin da bai da abin da wuce abincin ranarsa me za ka ba shi sa'u sa'i ɗaya wala ya ji da mai sufu iya sai ba a samu wanda zai ba shi karance ba to za ka ba shi an gane a babban da ba da duba ala kulle a yi ba ya fi zai yi ya ce kaga ya ce wala ta su zai ma fi zamani na ina ce wala ta su zai ma fi zamani na na ke nufi sama kansa sai ranar da ya samu domin an ce azumin yana ta'alliki ne da da zakka da fitar matuƙar baka bayar ba da azumin ka ba karɓa ba ai rike ta ranar da ka bayar za a karɓa in ka yi shekarar da ranar su azumin ke nan a rasai amma ba ku na su dole ne ba farin laban ba kamar zaka yi ciwo da shi
ka yi mai kenan ai an ce ka ba wani ga wanda aka sukunta maka ka ba su wala tun fau illa li fakirin kurrun muslim can yace maka ya itirazi ne da yace maka musulmi saboda karka ba wa kafiri karka ba wa rakiki na na
sai da mana misali ba misali ba mana sai da mana a ce akwai mahaifi wanda yake da mata kusa da yara ƙanana sai Allah ya tsare shi na da Allah ya tsare shi sai da mana ita ko matar ba ta da halin cewa na su a nan yaran yanzu da suka taso misali za su ba dole sai an ka ba su za ta biya musu da kuɗi ai ai asiri yana kafarta a kan baliki ne ko a kan yara ai yara ne su zo wankan lura abin da za ka yi fasara wanda yake rike da su shi ne zai yi masu kamar babba sai za ka bayar kamar mutumin gida mu na mu a nan kamar iyaye da suke cirewa yara shi da a kan yara ba su ne yake faruwa ba ta fahimta amma wanda ya kai kuma dabal din kanka ai wani rubutu ka cire masa shi zai cire da kanka kai ko sai a barka da yara ko mafi yawa abin da yake ba da yara saboda mafi yawa yara ba za su samu da iyaye ba za ka ga yaron yana da ƙarfi kuma yana yana ta kama wanda shi ya kamata ya tafi ko kuma abin yana kan shi kuma wanda ya ɗauke musu wanda ko a hakika da gaskiya da mutum ya fi shi ɗauka a duk lokacin auren da ta yi ba ruwanka ba ruwanka abin ya koma kan miki to me yasa namijin da za ka cikin shi kuma yi ba ka fahimta
الباب الرابع والتسعون وقد يتلقى عن شهوتي الحزن والبغي يوما كاملا بنية التقرب الى الله تعالى في غير ثمن الحيض والنفاق وارسال الاعيان وللزوج ثلاثة أركان الأول الإنسان أن ينصرا كالجماع وإخراج المني والمني والمي وإسرائيل الأخ والشعب أو غيرهما من الحلق إلى الدم والأنف والأذن والعين الثاني أتية فلا يصح صوم من دونها فردا أو نفلا ويشترط فيها أن تكون معينة بأن ينوي أداء فرض رمضان مبيتة فلا تصح نهارا لازمة فهي متأكدة باطلة ومن نوى ليلة الشهر صيام الغد إن كان من رمضان لم يدركه الثالث زمن زمن صوم وهو من قلوب الإنسان إلى غروب الشمس في غير أيام الحيض والعباد ويوم الفطر ويوم النحر واليومين بعد الغيب متبادلين
الباب الرابع باب نوع في الصوم في القلب وهو الإمساك عن الشهوات الخبيثة shi ne kamewa game da sha'awar ciki wal farji da farji yawan kamilan ya kame rana cikakke bin ya ta karo ila Allah ta'ala da niyan neman kusanci zuwa ga Allah da ɗaukaki shi gairi zaman alhaidi ba zamanin haida ba ma wani fati ko jinin biki ma'ana lokacin da ba za a yi azumi ba ke nan ga mata wa a yami a ayati da kwanakin idi ba a yi azumi ranar dare ranar idi idiyoyi guda biyu wani sun salatu arkani azumi yana da rukunin guda uku al'awwal na farko al'imsak al-mufaddira kamewa gabanin shi ko kan jima'i kamar jima'i ya kira da mani da fitar da mani wal mazi da fitar da mazi wal kai da amai wa isabin akali da shurbi da sadar da ci da sha au gairihima ko wani ilal halki zuwa ga makogoro minan fanni ta baki ne wal anki ko ta kunne wal uzuri wal anki ko ta hanci wal uzuri ko ta kunne wal aini ko ta ido ko mutu akwai kafa daban mutum ya yi su ya fada ruwa ruwa zai shiga ta baki ta ido ta hanci ne da dole ta shiga kuma abin da ne lalace a tsanin an yi ne فلا يصير الصوم أجل بايا إن جنك بدونها هو باتارد إتبا فردا أو مثلا فرلاني هو كما نافلة ونركني ويشترط أي شرطا تأتيها أن تكون معينة mutum zai yi niyya mu'ayyana ya faɗa bi an yi ada a farce ramadan masalan ya yi niyyan ba niyyar azumin watan ramadana ku bai kasan kuma ya san da da wannan niyyar ba da asuba yayi ba in aljihar ya riga ya keto to ba ka da azumin wannan rana ba la ta sai wani haram da ya halatta ta niyyar da rana ba jaji mata lallai ne dole ne fanniyatu almutara jizatu batilatu niyyar sai kawo sai ka komo anya lokacin an gani kuwa ba gani ba ka gani ko an gani ko ya dai kawai in an tashi da shi ke bai yi ba kamar na alayyatu shakki wanda ya yi niyya da ran kokonto yawa in ya yi niyya na azumi ya magana ya yi niyyan azumin gobe in kana min ramadana nan ya ji bai yi masa ba dole sai ya samu yakini an ga wata amma in ya samu ba bai ga wata a ga wata ba kawai kokonto ne ko an ga wata ko ba a ga wata ba in dai an ga wata ko ko ya yi to bai yi ba na asali na uku zamanin sauri zamanin azumi wawa tsotsin tsoro in fajar daga hudu a alfijar ta ga lokacin da aka in aka ce an ga wata to kafin alfijar ya ceto a lokacin da za ka yi abin eh nan da zai fajar tarihi ba fajar likali ba ba na akwai alfajar likali akwai fajar likali da fajar likali yana tuwa da wuri fajar likali shi kuma na gan shi ya bude shi ta wata za ka gan shi kamar gira ne fari ne haske ne ta gabas amma ba yi da tari ya daina tsayi haka kamar an shata shi ne fajar likali fajar sadiq shi kuma da ga hakkin sai na dutuwa ne yana fushewa to amma kuma shi ma ina gan shi kaman an sha kaɗin na na a sadiq ya ke magana sadiq ya ke magana wa yau malkidir haka ne a ila gurubi shan zuwa faɗuwar rana wa yawman samun dama gari ne ya kudu na da haka ne na ila gurubi shan fiye da iyalin haidi matukan ba ranar kwanakin haila bane da misali wa yawman fidiri da ranar sallah wa yawman nahari da ranar babban sallah wa yawmani ba'dahu da bayan babban sallah da kwana biyu shine ayyamul bidi ko lidai mutamattu'in in dai ba tamattu'i mutum yake aikin hajji ba in mai tamattu'i ne zai azumi sai zai azumi sa amma ba haka ba an dakata na amma mai tamattu'i wanda ya azumi tamattu'i sai zamo yana da yanka a kansa salatun fil hajji wa sabatu ila izara da ajin تلك عشرة كاملة وكذا نعم dama akan yanka ne in baka da in ka baka da kuɗi za ko kana da kuɗin amma ka fi son su za ce kai azumin kun kwacen kalar garin ku kai bakwai a madadin ragon in baka ci ragon ba ka ja jikin ka aiko baka ba an ci ba
يستحق تقديم الفطر وتأخير السهول وكف اللسان عن الهذيان والفحش والفحش من القول وترك الزواج بالرغب وترك المبالغة في المضمرة والاستنشاق وصوم يوم عرفة وصوم يوم عرفة لغير الحال ويوم تاسع وغير الله وثلاثة أيام من كل شهر ولا تختص بالأيام البيض ولا يحرم صوم يوم الجمعة منفردا ويحرم صوم منه ومنه ومقدماته الاجتماع كالقبلة والمباشرة والتفضل والنظر المنتدى والملاعبة بالذمة السلامة وإلا فيضرب ويحفظ عليه ذلك ولا يبدل الصاحب المتوسط تطور عزيما او غيرها وان حدث عليه بالطلاق الثلاث او الذكر فسجد الا ان يكون احد والديه اخذ اخذ الا ان يكون احد والديه او شركه فانه يطيعه اذا كان على وجه الرعبه لاجابه صوته ومن أفضل في نهار رمضان عمدا أو لهوا كتب عليه الوضوء ويأثم إن كان عمدا وتجب عليه الكفارة بأحد ثلاثة أشياء على التقيع وهي إما إطعام مسكين مسكينا كل واحد كل واحد ممكن بمثله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أو صيام أو صيام شهرين متتابعين أو رزق رمضان مؤمنة كاملة غير مرفقة سليمة لا تستحق بوجه
نعم فصل يسبب تقريبا الكبير an so mutum ya gabatar da buɗe baki lokacin da rana ta fara da wuri wata akhirin suhuri an so kar mutum ya yi suhuri cikin dare ya bari sai kusa da lokacin da an tudun zai ceto an so to kafin lisani ana hadira an an so mutum ya kare bakinsa da barin yawan maganganu walfushi da alfasha maganganun banza shi ake kira hadiyana min alƙawar wa karfin siwaki da rakabin an so mutum kar ya yi kar ya yi asuwa ke ɗanyen itace a watan ramadana wa karfin mubala da cikin marmada an so mutum kar ya yi kurkuren baki mai yawa ya cika ruwa ko wawawawa ya wasa an ci haka saboda komai zai iya faruwa ne ana kiyayewa don kufin shafi haka nan shakarwa wasu wani yawon la'arfa da zai da kasance an so azumin ranar arfa da zai hajji ga mutumin da ba a hajji ba shi ne wanda ake yi ɗin don yau tasu'a da ranar tasu'a wa ashura da ranar ashura wa salata iyami na kulli shaharin da kwana uku a kowane wata an so duk mutum ya yi min kulli shaharin wala ta tasbiya iyami da ba a keɓance cewa sai ranar farin wata ba shi ne a yawon da biyu sha ɗaya sha biyu sha uku ba wani kai nan ba kawai ba ke kwanci sha ta ba wala yi kuma wasu tsawon yawan juma'a munfaridan ba karanta yin azumi ranar juma'a ita kadai ba wannan a cikin mazhaba da aka mai da martani kuma malikun ya ce ya karanta yin azumi ranar juma'a munfaridan ita kadai malaman kuma da su ruwa su ta ba karanta ba shi ne ya fi saboda aka ba mazhaban da ka ga adalci da shi da waɗansu ke sama gangamu an ce ba azumi ranar juma'a an ce karatu a ne karantawa ne ba nan ɗin ba shi an janye shi a cikin masana eh shi ko maliku abin da ta ya karanta a kai waɗansu da yawa ana yin wani hukunci ne ana kai shi a sabbin lizari a saboda kar waɗansu su ɗauka dole ne saboda kwanakin mu'amala ne na musulmi to kar kuma mutum ya ɗauka cewa a dole ne ko يقل ذا السفر هذا كما يندي كان شيء أجري لو أشوفه تلك الشوال هنا إيه أجري تلك الشوال هنا أنا كورس بعدين كومي بزود جاكيني كنت ما يشي مثلاً فرلا طب أجينا من كذا كذا yanzu duk wanda yake ganin ba ka yin shawar gani yake maka mun sallar ka na farillan Allah bai karɓa ba tarjibi ne na aikin alayi sai ce a daina haɗawa da watan ramadana da littattun shawwal a jashi baya karahiya ne haɗawa to abin da ya faɗa haka duk yana dubawa ne saboda jahilai sun suka suka gunguma wani sai duba da ƙarfi a littattun shawwal din mafi da farin nan eh saboda kuma gashi nan a zamanin nan kusan abin da ake ke eh ba za su dura ma azumin da su ɗauki kuma ba a yi haka to kaga jahilin ke ko abin da ya kamata ba ma abin da ya kamata ba abin da ke wajibi a kan ka ka biya farillan da ake jin ka ya ana jin ka bashi ka zo ka ba da kyauta wa yake maka banda hauka Allah ke maimakon ma mutum ya yi amfani da lokacin maimakon na fulan ya yi ƙarayin ka ciki in ma hakan ne in yana son abin shi ya yi a cikin watan shawwal din ne Allah ya kiyaye. Na. Ba shi ya fi sa nan. Tatuwa? Eh, yana yi, amma ba su gani nan. Ya ya wari, yi ta haɓa ake cewa. Yi ta haɓa. Don ai akwai shi ya biya na tare da yana ne. daga sunna to wanne ne manzo Allah ya ci shi ma shi ne shi ne to wannan wannan yana yadda ka baka istibala in ka ji aka fi bani in ya kawo abu to ka ji shi ka ji me yasa ya ce masa yanzu ka ga wannan ayyuka ce sunna ne ashura sunna ne tasu'a sunna ne salatu ayyamul bid ko ba ka bane to abin da zan ce mustahabi me yasa suke mustahabi bayan an da shi suna ne mazalla aikata ya ce ce mazalla so nawa yi su za su iya faɗa so kaza yi kai kuma ba za ka iya faɗa ba kuma ka ja da su ba za ya kai rashin fahimta wannan shi suna shaidi kowane abu ne wanda mazalla ya ci za ka ja ce sunnatu wanda mazalla ya tsaya ka ya ce sunnatu mu'akkadatu ya ce sunnatu wujubun ma yana zuwa na'am ولا يكرر سبع الجمعة مفردا ويكرر ذوق البلي أن كرهنت dan anan gishiri wajen mata kenan ko masu tsantsana wa mutuhu da tofar da shi wa muqaddamatu jima'i da duk wasan da zai sa mutum ya kusanci iyali duk wasan da zai sa mutum ya kalli ya kusanci iyali ko kallo ko wani abu kalkublati kaman kis wal mubasharati ko runguma وتفكر وتناني والنظر للسلام فوق كلمة سائل أكلك والملاعبة قوة إن علمت السلامة كولا كاتا إن كيا كذاك كبتا كراهية نعم إذا من قومي جد يفضل كولا كاتا إن كيا كذاك يكبتا فأن كرانتا وإلا إن وتزمد ذاك كبتا لجتشم وإن الإنباء فيحرم عليه ذلك وأن يحرم ذلك ولا يكثر صاحب المتنوع لعزيمته idan mutum ya yi sabo shi ne azima ya aikata wani abinci to don yana azumi to wala ya fi sa'in ba zai sha ruwa ba ba zai sha ruwa ba an gane? eh ga mujarradi shawati lil ta'ali aw ma'i eh wa in wa in halaka alayhi bi salati salati ko da yayi rantsuwa da sakin matarsa su uku aw litiki ko yan kunita sai warware wannan rantsuwan ma'ana ya mata kafara illa an yakuna sai ya kasance a haduwa da zai yi daga cikin mahaifansa aw hagu. ko shehinsa fa yana yuti abu zai bi shi kun gani yuti abu zai bi shi fa ya harim alai nan wala yusiru sa'in ma'ana wala yusiru sa'in nan anan magana take ba mutum ba zai sha ruwa ba ba zai sha azumi ba dan yana azumin ta ɗauyi li azimatin saboda wani azima su same shi kamar sha'awar wani abu ya ɗauke mana hankali ko kishin ruwa ya ce to kai ai dama na fula ne ko garin na yi rantsuwa ba zan kawo garin shayar ruwa ma wa ina halaka ko da ya yi rantsuwa duk talaki talaki cewa wallahi in ban sha ruwa ba zan saki mata na uku misali eh au in ko zan yan sabawa kunisa yayi kafaran rantsuwan wannan azumi to ka ka fara rantsuwa nawa ne ko kuma na'am salatu ayyamin au itiyamu asharatu masaki ko mutum ya ciyar da musakai ko goma eh wannan shine illa an yakuna ahada walidai sai dai in sai daga cikin mahaifarsa ne yake sha ruwa ko shehinsa fa inna hu yuti abu zai bi shi a nan gurin idza kana ala wajhi ra'afati saboda tausayi li idamati sauri saboda kullum yana cikin azanci kai lokacin da wannan ba komai wa man afdara fi nahar ramadana amdan wanda ya sha ruwa a cikin watan ramadana da gangan aw sahawan ko da mantuwa wajaba alai qaba'u wajibi ne ya rama waya asamu ya yi zunubi in kana amdan inda gangan ne cewa ya tsaya kamar wata jiba ne da kafara kaga inda sahu ne la ya ake bai yi zunubi ba saboda ai mantuwa mantuwa ko ba Allah za ka mutum da mantuwa ko da adin salati a shiya'in zai kafaran sayan abubuwa uku ne ala ta hayyiri ya zaɗi daya وهي إما إطعام ستين مسكينا كل كده مكاتب ستين كل واحد مد بمده صلى الله عليه وسلم كون ده يكتب شيء مد مدة النبي بمده مدة النبي كان مدة وهو أفضل شيء يشي domin ciyarwa ya fi azumi azumi kai kadai ne ciyarwa kuma kara ya al'umma shine ahabbu ilaina kenan in malik wa huwa afdalu shine yace au siyamu shahrayn ko ya azumin wata biyu mutu ta bi aini a jere au iti ko raqabatin ko ya ɗan tabawa mu'minatun mu'mina kamilatin cikakkiya gairi mulaffaqatin wato ba wanda tana da nufin kamar an yi tare a kanta ba ni da ke ne muka saya ta ta wannan na yan tata ai ba na ka bane kayan da na tullubin da ke ake so ba wanda suke da yancin wani ba a yi ba an gane ko yawa salimatul kubutacciya lafiya ta hukumi waje wanda ba su cancanci wani guri ba a naka ne kai kadai to ka yan tata
وحقيقته اللغة للعبادة على وجه مخصوص وأقله يوم وليلة وأقله عشرة أيام وهو من نوازل القيس وله أركان أربعة الأول أن المعتكف وهو كل مسلم متقيد ويصح المرأة ويصح من المرأة والصبي والرقيق الثاني الصوم فلا يصح بدونه الثالث المعتكف المعتكف فيه وهو المسجد فلا يصح في غيره الرابع الاتفاق على عمل مخصوص من العبادة وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ويكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة مما هو عبادة كاشتغال الجد وتلاوة كثير من القرآن وأن يكون إما إماما غالبا وأن يرضى وأن يرضى على سفيه أو منامة وأن يؤدي أو يهنئ وأن يعتكف غير غير مخفي ويستحق الاعتكاف برمضان ويتعقد بالعشر الأخير
الباب الحامل باب نبيار أتكلم باب يقول شهادة سولا شلا في الاعتكاف في الاعتكاف وحقيقته حقيقة الاعتكاف اللبس في المسجد shine zama a cikin masallaci lil ibadat ana zama ne saboda ibada ala wajen mahsusi lokacin da yake keɓancacce wa kalluhu mafi karancinsa yawmun wa lailatun yawmun wa lailatun kwana daya awa 24 wa akmaluhu mafi cikinsa asharatu ayyami kwana goma wa min nawafil khair يتكلم هنا ده كنا نوافل الخير ولو أركان الأربعة yana da rukunai guda hudu al'awwal na farko al-mu'takifu itikafi wa huwa al-mu'takifu shine itikafi wa huwa kullu muslimin shine dukkan musulmi mu mai yizin mai mayyaji mai hankali kenan fa yasiru min al-mar'ati yayi mace ta yi itikafi wasabi ƙaramin yaro ma ya yi itikafi mu mai mai tamyizi ya warraƙaƙi bawa ma zai iya yi itikafi a sani na biyu a sauku azumi ala ya siwu bidoni ba a yi itikafi ba azumi da ana yin itikafi da azumi saboda ba a yi ba azumi الثالث نوكو المؤتكف المؤتكف من اعتكافي في cikin masallaci huwa almasjid ya zama masallaci ne fala yasu fi gairi ba a wani masallaci ba itikafi a daki a sai dai a masallaci arrabi naudu al-istimrar ala amali mutum ya tsaya kan aikin da ya dauka a cikin masallacin mahsus min al-ibadat ke bantacce daga cikin ibada wahuwa kamar yace ya ɗauki da na fula raka a dubu misali ko ya ɗauki zai haɗa na fula raka a ɗari biyar ko zai yi misali ko kuma zai je zai yi salatin annabi miliyan ɗaya ko zai yi istighfari miliyan ɗaya ko zai yi la ilaha illallah miliyan ɗaya a yanayin kwanakin da ya ɗauka an gane wa salatu wa qira'atul qur'ani ko zai sauka kaza goma a ciki ko zai sauka biyar ko zai sauka biyu ko zai sauka ɗaya gwargwadon shi ko wazikin layi ko ambatan Allah la ilaha illallah kamar yadda na faɗa ba wai kurau lau an yi ala gairi hadi salata an karanta a mutum kar yayi wani wannan ba a shiga itikafi dan karanta littafin ilimi eh ba a shiga itikafi dan wannan na'am الاستلال بالعلم كمان آه ويكره ويكره أن يقال أن يقال غير هذه الثلاثة مما هو عبادته لا شيء عبادة لي أما بعيدته يكون لي بقى فاشتغال بالعلم كمان شغال هذا العلم وكتابة كثير من القرآن وقد يبقى لك رمزة القرآن أشكين إيتكاد دب عدد والنظر أنكرها وأن يكون إماما راتبا masallacin kuma akwai liman ratibi wani yarka ala sadayin au manarati ya hau sama ko ya shiga cikin manara wa an yi aziya ko au yi haniya an karhanta mutum ya yi ya je ta aziya yana cikin itikafi karahiya ne aw ya hanni akwa ayyuka yajimunna wa an ya lati ba gairu mukfir yayi itikadin gairu mukfir wato ba wanda zai ƙara wani abu ba a cikin a cikin makafin ya yi itikafin limai abin da yake da bukatuwa gayar makafin ba wai ya yi itikafi ba da abin da zai iya yake kansa a ciki ba wani ta habu da itikafi da ramadana an son itikafin na auta ramadana wa ya ta'akkadu ya karfafa bi ashar al-awakhir min goman karshe na watan ramadana ayi ayi itikafi a wannan lokacin na yani idan mutum ya shiga itikafi ya ba zai fito domin neman a ba zai fito don neman abinci ba dama ka tara kayan ka tafi da shi ko kuma a zo maka da shi ba za ka je ka dora mutane bala'i Eh, ba a zama kallon alal nas yawa ko ba watan azumi ba za a iya amma yustahabu itika bi ramadana fi ashar al-awakhir
حفظكم الله فصل يقول الاعتكاف بفيه الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب والقتل والجن والاجتماع ومقدماته كالقبلة ليلا او نهارا على وجه الشهر وبالحليب والاكل والشرب نهارا وبالخروج من المسجد لغير معيشة او لغير حاجة الانسان
to an faɗi itikafi to ga abin da ke bata shi kuma ya kulle itikafi bi fa'il kaba'ir an itikafi na baci saboda mutum ya aikata kaba'ira kaddina mutum yana itikafi ya zama fasiki na zina ko shan giya ya bata itikafi wal kadibi to Allah kuma wannan kamarin da ake aka fi wucewa kenan ba mutum ya shiga itikafi ya karya itikafi ya rushe ito ai ana son karkaka ne ka je ne kana tirere ka zama rauhani in ba ka zama mala'ika ba sai ka zo kuma ka je kai ka jawo abubuwan da ake so ka kawar ba ka kawar ba duk mutumin da yake itikafi ya yi karya itikafin sa ya baci wannan kaga targibi kenan wanda ya kamata masu shiga su dinga sani idan sun san haka watakila waɗansu za su kiyaye su gyara don akwai wanda Allah suke so suke nufi amma kuma ba su san inda ya an faɗa musu shiro na itikaf din amma kuma ba su san shi ba ba a kawo irin wayannan din ba Allah ya kiyaye wal kafi ko kazafi kai wa wani kazafi wani wanda kwanan nan aka kama shi yana kaza ko ya kazafi dai to shi ma ya ta dan uwan ƙarya ne shi kalbu da ƙarya mutarabifa ne kusan haka ne wabin jima'i haka nan yin jima'i matarka ta kanka ma kusance ta a cikin itikafi a itikafin ka ya ɓaci wa muqaddamati ko abin da zai sa ka kusance ta kana itikafi ka zo kai tif din matarka ko ta maka tif to duk yana ɓata lailan auna haram ko dare ko rana ala wajen shawarci amma na sha'awa wabil haidi haida ya bata itikafi wabil akli cin abinci da rana ya bata itikafi wa shurbi nahara da shan ruwa da rana shi ma ya bata itikafi wabil khuruj min al masjid li ghayri ma'ishatin da fita daga masallaci li ghayri ma'ishatin in ba dan wani abu na wanda in baka yi haka ba za ka rayu ba aw li ghayri aw li ghayri hajatil insan kaman ba a yarda ka fita neman abinci ba an fi son a kama ta ne amma kamar bayan gida ka ga za ka yarda shi ne hajjatul insan ko rashin lafiya ya same ka wani abu to wannan haja ne wanda an san ba ya zuwa yi shi na misali mutum yana cikin itikafi sai aka ce masa misali ɗaya daga cikin mahaifinsa da ya Allah ya ba zai fito ba ba zai fito ba to me wani zai fito eh to me zai fito ya dawo masa da rai a misali to tana gargara mutuwa ko yana gargara sai in ta nema cewa tana son a zo to shari'a za ta baka ƙofa amma ba ta waje ne masallaci ai sunna ne
eh suna nan amma yana taki yana da ƙarfi eh yana da ƙarfi ai shi ma yana da yana shi ma fadan yana da sharadai ai da ba a ci don da tashi gaba yawa in kashi shi kuma yana da tashi sharadai shi ma
amma zuwa abin da ka nema na da samu na zuwa abin da ka nema za abin da ka tara ne in kana gurin da in ka ce a kama ka za a kama ka
abin da ka nema na Allah ne ba ka dama ana wa Allah ka ne da ya ce amma ya fara ko mun salo da
kana da ko masallaci mai akwai masu sai da abinci ba komai za ka iya zikirta a wannan da hajjar insan da shi da zuwa bayan gida duk wanda ba sa maka doka ba eh kai dai karka zama kallon alal nashi ka je ka dinga wuri wuri wanda ya kawo abincin da kuma kana da kawa ba a baka ba ko kuma an san kuna masallaci shi ma Allah ya kare yana wani cikin tattarewa da su ba wani shiri ba haka abin da ke ba eh ba haka ce
a makara masallaci wani ya kashe shi kafin ba a yi sai a masallaci wani yake da imamin rakin eh misali ko masallacin a cikin gida can da akwai imamin rakin shi kenan da ya yi kalli to kalli irin tsarinsa tunda ya ya faɗi sharaɗinsa Eh, sai a duba wani kwanaki ka ɗauka ya ha su yi amma in ba in ba bai kai wannan kwanakin ba ai daga kwana ɗaya yau man wala yi nasar shi ne bidaya amma akmaluhu a sharfa iyali kaga yana kama da halwa amma ba halwa ba ne ai amma kuma halwan ne amma ba halwa ba ne yi tika da kace na na الباب السادس في الحج وهو واجب في العمر مرة على الغير المكلف المستطيع ولا يحل إلا من مسلم وله أربعة أركان الأول الإحرام بزمن مخصوص وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم بها وقت الإحرام وذو الحليفة لمن توجه من المدينة والجحفة لمن توجه من مصر والشام والمغرب ويلملم لمن توجه من اليمن وذاكرة لمن توجه من فارس وخراسان ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل ويستحق للمحرم إزالة شعبه قبل إحرامه بقلم أظفاره بقلم أظافره وإزالة ما على بدنه من شعر وسنن الإحرام أربعة الغسل متصلا به والتزود من المخيط في رداء وإزار ونعلين وصلاة ركعتين من غير الفريضة والتلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يقطع التلبية حتى يدخل مكة فإذا ضاف وسعى عاود هدي لرواح المصلى عاده وأوجب الإحرام أربعة وأفضلها الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسد له أن يحرم بعمرة وإحرام الرجل في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحج والبذل ويحرم عليه لبس الخاتم وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط ولها أن تستدل على وجهها ثوبا يؤدي الستر ولا تقرضه بإبرة ونحوها ويحرم على المغرب والسقيم يعلم بالجسد والثوب كالمسك والعنبر ودهن الرأس وتقليم مفرد وإبانة شعر والجماع ومقدماته ويصل الحد بالجماع إن وقع قبل الوقوع أو بعده قبل زوال الإمارة وفي نفرة العقبة في يوم النهر أو قبله الركن الثاني الطواف الركن الثاني الطواف وله واجبان وسنن ومستحبان فالواجبان الفتية السلامة من الحدث والخبث وستر العورة وجعل البين عن يساره والطواف سبعة أشواط داخل المسجد وخروج جميع البدن عن البيت وصلاة ركعتين عقبه ومسنونته خمسة المشي وتقبيل الحجر الأسود بفيه في الشوط الأول إن قدر ولفظ الركش اليماني في أول شوط والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرغ- والرغم للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وهو فوق المشي ودون الجري ومستحب ودون الجري ومستحباته كثيرة منها ترك الكثير من قراءة القرآن وترك الكلام وإنشاد الشعر وترك شهود الفاعل لله عظيم وليس البشر من الطواف فإنه أفضل من أمره من الركوع ويستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة وتكره القراءة والتلميذ فيه الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويكمل بالمروة ويعد البدء البدء شوطا والرداء شوطا ولا يجب إلا بتقدم طواف ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا ويستحب فيه شروط الصلاة غير الاستقبال والوقوف على الصفا والمروة والدعاء عليهما وليس في ذلك حد وليحذر مما يفعله بعض من الجري من الصفا إلى المروة وإنما يجب الرجل دون المرأة بين الجلين الأخرين ولو رمل في جميع سعيه أتاه وقد أتاه وكذا لو لو لم يقل بالكل الركن الرابع الوقوف بعرفة ساعة من ليلة النحر والوقوف واجب الأمر لا أن يكون بدافة لأذن والقيام أفضل من الجلوس ولا يجلس إلا لكعبه والوقوف نهارا عن الإمام واجب يذكر بالجميع إذا تركه
babin kulliyar ce zo a alkabin tsari saura babin biyar ke na ko talahaji cikin haji ko wajen zul'umri shi yin aikin haji wajibi ne a rayuwa sau daya alawajen kuri a kan ɗa ban da ba almukallafin bali almustafi wanda yake da iko kamar kamar mutum ya yi salati wa manzo Allah ne yin salati wa manzo Allah sau ɗaya shi ne wajibi a rayuwa eh in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam shi ne shi ne wajibi duk sauran kana yi ne saboda gina kanka Mm, amma ɗaya shi ne wajibi saboda Allah ya ce a yi ci dole a yi don haka yi shi kenan ta haka aikin hajji illa da sirru illa min musulmin sai ga musulmi walau arba'ata arkani yana da rukuni guda hudu al'awwalu al ihram yin harama bi zamanin mahsus zamani ke bacece shine ana yin harama da aikin hajji ne a cikin wata uku shawwal ada lil hajj wannan shine zamanin mahsus shawwal ada lil hajj wa makanun mahsus kuma ana yin aikin hajji ne a guri ke bacece wal makkah shi ne makka na musulmin biha da wanda yake zaune a cikin tafi wanda zai ce lokacin irani lokacin haram lokacin irani lokacin haramin akwai gunda ke kira zulun hulaiba akwai zulun hulaiba da mata wace an yi madina ce in daga madina za ka zo daga zulun hulaiba a ke kara wa jufa wanda fito daga najeriya masar da sauransu da mata wace an yi kira wa sham wal maghrib لمتى وجهت إلى مصر والشام والمغرب duk suna yin haramin su ne a jufa amma ruwa ya tafi da shi wa yulamlam akwai gurɓace ce masa yulamlam dimar ta wajen hannun yama ga wanda ya fito daga yama wa zatul irki akwai kuma zatul irki dimar ta wajen hannun farisawa ko asana جوز يبدو لفاري لغفور عسانا ولا ينأجل إلا دنية مقرونة بقول أو فعل بايا كلها أينية إلا دنية مقرونة سكاينية مقرونة مقوامة بقول دفتا أو فعل أو أيدي إن kai ne ka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wastahab an so limhurimin da wanda ya harami da aikin hajji zalata sha'ati qabla ihrami ya gusa da dukkan dattin da ke jikinsa sha'ati shine gashin hammata gashin gaba sai ke nufi da sha'ati yawa ana gusar da shi ma'ana ana yanke shi babba irami kafin yin haramin sa bi kalami an zafiri yanke harkarkan sa izalatu ma ala badani min ash-sha'ri bi gusar da dukkan gashin da ke jikin sa gaban sa ko hammatan sa shi gashin hammata sunna tuyi shi ake yi gashin gaba aske shi ake yi shine sunna manzo Allah wasu nan hijiran sunonin harama arba'atin guda hudu ne al-ghusl muttasilan bihi ana yin wanka ya sadu da ana yin wanka sai a yi harami kana yin wanka ka yanke a zafiru ka cire gashin hammata ka aske gashin gabanka to shi kenan sai ka sa da kafa shi ne ma'ana wankan kamar suka wankan janaba ne wankan shiga makka da da wankan da wankan shiga musulunci da wankan mutuwa da wankan janaba duk iri eh wata jaru zai da mahi ba za ka sa pants ba duk kayan da zai daure ma jiki shine mahi ba za ka sa shi ba za ka zamo fi riga'in wa izari mayafi ne da gyabto gyabto wani halayi ba za ka sa takalmi sau ciki ba sai dai silibas ba ya sa takalmi sau ciki in aka yi haram saboda ya kewaye ka wa salatu raka a cikin min jari faridatin kana yin wankan to za ka yi alola sai ka zo ka yi a nan gurin za ka shafa tare ba a shafa tare kuma a jikin likafan eh sai a jikinka ka shafa a jikinka a iya nan gurin tukunna wajen wankan yawwa wa salatu magatarin zar falayatin sai ka buke nafila raka a biyu a cikin masallacin to da kana yin nafila raka a biyu to a nan gurin sai kai niyya labbaik allahumma al-umrata ko labbaik allahumma al-hajja ko kuma na wacce labbaik allahumma al-hajja wal umrata yawwa ko in ka in da ka yi kamar su sai ka ce na wai sai ka yi niyan umra labbai kallahu la umrata to hajji kuma sai yau matarwiya za ku fita zuwa mina a cikin makka gidan da kuke sai ku yi wanka in ka yi wanka sai ka sa harami to a wannan lokacin sai ka yi niyan kuma aikin hajji وتلبيتكم في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأن لبيك اللهم لبيك wato ma'ana kiran da annabi ibrahim ya yi din nan to gani na zo ma'anarsa kenan eh gani na zo ya ubangiji gani na zo ma'anarsa kenan an kira ka ka zo to ma'ana ka amsa kenan labbaik Allahumma na amsa maka ubangiji na na amsa maka babu wani sai kai na amsa maka godiya da ni'ima na ne mulki na ne la sharika lak wala yaqul tarbiya ba zai yanke tarbiyan ba hatta da kullul makata sai ya shigo makka amma in ka gaji ana shiru abu ne ka kai ba za ka yanke ba saboda karka tsaya ke ba amma in ka gaji kai shiru in kai tarbiya ana iya yin wasu abubuwa na cikirai ba sai wannan ba in kace labai kallahu malabai labai kala sharika lak labai innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak in kai shiru za ka yi salati wa magana za ka yi istighfar za ka haka ne to har ya kai ma idan ka tafi ka tafi to in kai shiru in ka ga alhazai sai ka daga murya labai kallahu malabai su masa ka daga su shi ne ku yi exchange na takdira kowa بأرفع صوت نعم فإذا طاف إذا مجي يزو مكة وزي زي تواتي وسع سي سعي كان زوا shi kan za ka wuce ɗakin ƙaba ne amma a yanzu kana zuwa za ka shiga za a kai ka masauki ne sai ka yi wanka sai ka fito sai ka zo in umra ka yi niyya sai ka zo ka fara yin umra ka dama ka ce labbaik allahumma umrata wa haramta bi lillahi ta'ala ko in ka zo kai dawati dawati nan da ka yi shi sabata shawadi ne wasa sai kai sa'i shi ne sufa da marwa shi ma bakwai ne a wada halin rawayin musallin arfa za ka dawo ranar sallan arfa in aka yi sallah kenan bayan wata a wada za ka sake dawowa bayan ka je ka tsayewa arfa wannan ka yi umra kenan misali ba ku zaune iradin wajen haramin arba'atun guda hudu ne a wajen ne rawani min ga rawahin musallin arfa za ka sake dawowa ka yi sa'ayi shi ne ɗawafin ifaba za ka dawo in ka gama wannan wa wuzau da iran arba'atun wajen yin haramun guda hudu ne wa afdaluha mafi bicinta al ifradu ifradi wa huwa an yi harimun bil hajji mun faridan shi da mutum ya yi harama da aikin hajji shi kadai ita kadai kuma idan farada min af'alil hajji sannan ya gama aikin hajji musallu lahu an yi haram bil umrati an so an sunnata masa yayi harama da aikin hajji kuma ai umra kuma yayi umra da baya wal iramu yin harama na mutum fi wajen yi wa ra'asi haramin yana cikin haramin mutum fuskanta da kansa ne sai harim alayhi sitrahuma ba zai suturta kansa ba da fuskansa ba bima ya udu sakarar kamar ya sa hula mai aikin hajji ba sa hula ba zai sa saboda su su cika sani yawwa ba zai yi ba ba zai rufe fuskarsa ba bai harifu alai suturo ma ba da lima ya hudu satirin kamar ya sa al'imamatu kamar rawan wani harkacin ko ya sa kyalle ya zuba kansa saboda rana ba zai yi dole bar kan haka abu dai وكل ما يتبع به من الحر الحر والبرد wani abin da aka yi wanda aka amfani da shi saboda zafi ko saboda sanyi sanyi ya sa ka rufe kanka ba zai yi ba to da kamar kan aure eh dole wa ya'rifu alayhi da musulatin na wanda zai yi sauri ko me yi sa ko me yi sa ai shi ne gani ai mutum ba zai gane ba kusan aikin hajji ne ina ganin kamar waje biyu ne ma ya fi ko ina wahala yana daga ciki wajen kwana amina filin Allah ne sanyin da ake yi Allah ne ya ina ganin halar yana jigatuwa ba filin Allah ne fili ne iya ganin ka ba bishiya ko ɗaya haka za ku kwanwa kanka a buɗe ba filo ba kuma a zai da ba ka gidi
haka haka lauta ma ni da rana mutum zai iya rike lema sai da rana ana tsara da lema to amma sai ba a kai ba ne sama ne yana yi ana rikewa ana rikewa ana rikewa saboda kuma kuma za a
dai duka ana yi Mm.
ci mace ila wanda a in ka tsaye da ni nan za ka ba ni wahala karatun ba zai kare ba bari mu fitar da su gaba ɗaya tukuna yanzu muna magana ɗaya ne tukuna an gane ko minal harbi ko tsananin zafi wal barfi ko tsananin sanyi wa ya harimu alaihi da musul hati ba a sa zobe a aikin haji ba a sa agogo a aikin haji sai dai ka rike shi a jihunka ka rike ruwa abin da aka yarda kawai shine kuɗinka da za ka yi damara ka ɗaure shine kawai shi ma saboda gudun kar ka shiga zarafin amma ba da haka shi ma ba hali
Allah na ga su ji wani abu kamar abubuwan haɓata sai wannan saboda ƙasa wannan laya ne wannan da ake sa mutum da takari da shehi da da kurtu kowa sai ya sa wannan layin akwai na wuya ba akwai na hannu akwai na wuya duk numban ka ne numban kasan ku da gidajen ku in ka bace haka ba ka rubuta wannan goma an san kai ta kare ne Da, eh, ma'aikin haji ne ba ta kare ba wa ihramul mar'ati wajhiha haramin mace cikin fuskanta ne ka fai hari ta fuskanta faka ita a wannan lokacin kowane kaya tana sawa sai amfani da shi mace mai dogayen kayan ta ba ba za ta sa zani ba ma ita za ta koma siffar maza riga da wando namiji kuma zai koma siffar mata zani da zani shari'a ke dole an tattajiru ala wajen ha sauban ita ta an yadda mata ta saki tufa a fuskanta la'ajali sitiri saboda sutura wala ta gari zuru amma karka karka tsinke shi bi ibratin da da allura wana wuya na makamancinsa wa ya harimu alal mubrin ya haramta da mai harama masu tsibi kar ya shafa kar ya shafa turare ya alaka bi jasdi wanda zai rataya a jikinsa wa sauri ko tufa kalmiski wal ambar kaman kaman almiski ko ambar wa dulu ra'asi kar ya shafa man kai wa taqlimu zuhuri da ake da yanke gaɗa farci wa ibaratu sha'ari da cire wani gashi daga jikinsa wa jima da jima'i wa muqaddamati da abin da ke sa ai jima'i saboda tunki an ce yi daga can to iya can ya kamata ويدخل الحج بالجماع حج يا باكي دين جماعي إن وقع قبل الوقوف إذا يقع قبل شيء يا عرفة أو بعد وقوفه بين كتا يا عرفة قبل ثواب الإفاضة كافي مشي يسمى ثواب الإفاضة كافي مشي يجي ثواب الإفاضة إذا مشي يجي يا عرفة bayan ya tsaya arfa ya zo muzdalifa yana zuwa muzdalifa sai ya tsallake daga muzdalifa sai wuce mu ya zo mina bayan gari ya waye ya zo yi rami ya yi jifa daga yin jifa to zai iya koma ya zai dawo kulifa ba in ya dawo kulifa ba to zai dawo zai aski in ya aski zai yanka in ya yanka shi ke na zama hallari mace shi ta zama hallari a rana saura kuma kwana biyu a gama amma ta halatta a gare shi an gane ko? eh sai hakan ne in ba ta yi hakan ba ita ma ba ta yi ba wanda da yi hakan ana magana akan namijin kafin mace qabla tawaf al-ifada wa raml jamrat al-aqba da jifan jamrat al-aqba fi yawmin nahari a ranar suka au qablahu ko bayan sa to duka wannan ya halatta ya zamo ya fita daga cikin ya zamo halali kenan tahlilus sugura ake ce masa na'am
يكون مثل غد تبين كل شيء لأن الوقت قد حان ويعني الأشياء wannan abubuwan da ke ciki in aka tafi shi gaba ki ɗaya za ku gane shi ko kuma na ba shi ke ba shi ke ba ba da yana da fadi ba sai mu bar shi gobe sai mu sake ɗaukar shi gaba ɗaya in Allah ya yarda Allah ce da ke mu
Thank you.